shine Ahmad ibn Abdul Alim ibn Taymiyyah al-Harwani thumma Dimashqi wanda iya daga cikin malamai na karni na bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi jin kai da rahama ya amfanar da mu ilimin da yake cikin littafin ya rubuta littafin yana tabbatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kan shi na alƙur'ani da ta hanyar alƙur'ani da kuma sunna na siffofin Allah subhanahu wa ta'ala muna dai a gaba ta inda male na kalto mana magana ɗaya daga cikin malaman musulunci shine muhammad ibn kafif wanda muhammad ibn kafif ya rasu jira tana da shekara 371 shine male yake na kalto mana maganganun shi wanda ya ambata su a cikin littafin shi wanda ya kira shi da suna itiqad tauhid bi ithbat al-asma'i wa sifat wanda ya rubuta littafin ne don bayyana ma mutanen lokacin shi aƙida ta salafus salih a cikin addini wanda kuma ya haɗa amma siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala wani ya karanta za mu tashi sun makana na ikhtilafu fil qur'ani نعم وقال أصبري وقال أصبري مال موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصله السلم أو فيكون أصل التصويت والإقرار والأعمال وذكر الاختلاف في زيادة الإيمان والمصالح وقال قولنا إنه يزيد ويرتقي نعم.
قال بارك الله فيك مالك وقال الشيخ أبو عبد الله محمد بن خفيف يأتي أصل الإيمان توشى الإيمان موهب- موهبة وتكوساشي الله سبحانه وتعالى يمن الكوسار كوساس إيماني يتولد منها أفعال العباد ود أيكم بايك هيكوار الإساء سوى إيماني شريعني كوساتي رجل كوساه daga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ambata mana waɗanda suke zo suke nuna ma manzala sallam sun yi abin a zo a gani sun mi kauya sun musulunta Allah ce yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alay islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman Allah subhanahu wa ta'ala shine zai goranta muku saboda an hadakum lil iman kenan mawhibatun ce ya tawallad mina af'alul ibad wadda ayyukan bayi kuma suke haikuwa daga ita fa yakuna asluhu at-tasdiq sai zama tushen imani shine gaskatawa wal iqrar da tabbatarwa wal a'mal da aiwatarwa wa zakara al-khilaf ya ambata sabani fi ziyarat al-iman wa nuqsani dangane da karuwar imani da kuma raguwar shi wa qala qawluna innahu yazidu wa yanqus kenan sai an baka don mai da martani ga kawarijawa da kuma murji'a da mu'tazilawa da jahamiyya waɗannan a dangane da abin da ya shafi karuwar imani ko raguwar imani an samu sabawarsu sau da kawarijawa dukkanin mutumin da zai aikata kabira da kaba'irun zunub suna kwaɓe mashi riga ta imani suna kafarta shi kamar yadda mu'tazilawa suna fasikantar da shi su sanya shi kuma yana tsakankani biyu shi ba a kira shi mumini ba kuma suna cewa ba za a kira shi ba da sunan kafiri sai dai suna cewa a lahira zai dawo mahuta Allah karim da kawarijawa da mu'tazilawa ga baki ɗaya waɗannan kenan wanda kuma yake muƙabalanta su sune murji'a wanda suke cewa lalle duk saban da mutum zai zini bai cutarwa matsar da akwai imani wanda aƙida ta murji'a inda za ka samu wanda ya kowa saban Allah to a wajensu kuma imanin shi ɗaya da wanda ya kowa iman Allah ɗa kaga wannan zalunci ne Allah ya ce a faman kana mu'minan kaman kana fasika yanzu wanda yake mumini ya zama kamar fasiki to kaga su a wajensu da mafi fasikancin mutane da mafi da'an mutane su duka a wajen wanda suke murji'a su imani duk ɗaya ne suna cewa kawai imani itiqadi ne wanda kuma mazhabi na ahlus sunna wal jama'a na salafin umma sahabbai tabi'ai da wanda suke kan tafarkin sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi sawun sahabbai da tabi'ai suna cewa imani faɗi ne da baki saboda inda mutum zai zama to a zuciya kudurta bai faɗi a baki bai faɗi ba a baki kaga aikin banza sannan wasu ƙadun ne bil jinan inda faɗi ne na baki da ibnu salul da sauran da zai su zama to mu'mini ka gani amma Allah subhanahu wa ta'ala ce minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin Allah ce idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu ya'lam innal munafiqina lakadibuna Allah ce ta yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abakunan zaka ji suna wada abin da azuka su babu shi sannan aiki ne daga babuwa labudda aikinka shine zai zamanto ya gaskata imaninka aikinka shine zai zamanto ya gaskata imaninka shi yasa Allah ke cewa innal ladzina amanu wa amilus salihati illal ladzina amanu wa amilus salihati kaga dole a samu al-iman dole kuma ya zamanto al'amalu ya bi baya wannan shine aqida ta salafus salih qala malik thumma kana al-ikhtilaf fil qur'an sai kuma sabani da aka samu dangane da alkur'ani makhluqun aw ghairu makhluqin shin halittar Allah ne ko kuma ba halitta bane ta Allah fa qawluna wa qawlu a'immatuna mala yace maganar mu da kuma maganar limaman mu innal qur'ana kalamun maji lalle alkur'ani zance ne na Allah kenan qur'ani siffar zatin Allah ce ghairu makhluqin ba halitta bane daga halittun Allah subhanahu wataala saboda siffar zatin Allah subhanahu wataala yanda zatin Allah bai da mafarki bai da mafari wal awwal wal akhir wal zahir wal batin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam anta al awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al akhir falaysa ba'daka shay'un to haka siffofin zatin Allah ma ba su da mafari yanda zatin Allah bai da farko to haka sunayen Allah ba su da farko haka siffofin Allah ba su da farko ba da Allah ya halicci halittu bane ya sa ma kanshi al khaliq tun kan Allah ya halitta alkhalqu sunan shi alkhaliqu ba da Allah ya halitta halittu bane ya sama sunan shi arrazqan shi arrazqu kafin Allah ma ya halitta halittu sunan shi arrazqu tun kafin ya halitta al'arshi ba da Allah subhanahu wa ta'ala bane ba ya halitta sauran dukkanin halittu sannan Allah ya sifanta da sifo tun fil azal zatin Allah mai sifanta ne da sifofi wanda suke na kamala Allah mai aiwatar da abin da ya ga dama ne ubangiji subhanahu wata'ala mai magana ne lokacin da ya ga dama akan abin da ya ga dama Allah subhanahu wata'ala mai ji ne mai gani ne tun kafin ya halicci dukkanin halittu Allah subhanahu wata'ala mai gudanar da al'amurra ne innal qur'ana kalamullah ghayra makhluqin wa innahu sifatun minhu kuma sifa ce ta Allah minhu bada qawlan daga Allah ne mafarin shi nan gurin raddi ne ga waɗanda suke jinjina faruwa alƙur'ani faruwa alƙur'ani daga mala'ika jibrilu ko daga alƙalami ko kuma daga lawil mafu shi yasa sai ce minhu bada'a daga Allah ne dai mafarin shi Allah subhanahu wa ta'ala ga ma mala'ika jibril qaulan kuma magana ba wai ilhama ba ba kawai Allah da ya kimsa ma mala'ika jibrilu a zuce shi wa ilayhi ya'udu hukman kuma zuwa gare shi ne yake komawa ga baki ɗayan hukunci za a waye gari irazan maharjata babu ƙur'ani za a waye gari takardun ƙur'ani babu rubutun ƙur'ani ciki saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki alƙur'ani wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jama'a dangane da zancen Allah a dunkule da kuma a keɓance alƙur'ani ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah da siffa ta zance mas'ala ta zancen Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma ƙur'ani an samu saɓani akan wannan wadda sababinta aka samu ɓangare-ɓangare da kuma jam'u-jam'u wanda bayan nan sai kuma fitina ta faru ta halkul qur'an wanda aka fi sani ya shahara da wannan shine jahan bin safwan a ƙarshe ƙarshen sahabbai shine aka sani ya fi shahara da kuma fice da inkarin cewa alqur'ani zancen Allah ne sannan kuma bishir bin riyas al-marisi shi kuma sai ya labci gamman ci gaba da yada abin shi kuma ya ɗauki gamman wannan da kuma tutar abin a sababin wannan aka jarraba malamai masu ɗumbin yawa wanda na gaba gaba imam ahmad bin hanbal allah ya san shi da rahama wanda bishir bin riyas almarisi sai da ya ba da fatawan lalle a kashe imam ahmad shi ya ɗauki nauyin jinin shi aka cutar da imam ahmad aka jarraba shi ba jarrabawa da sake kyakkyawar jarrabawa to da jarrabawa a hanyar allah allah kuma ya tabbatar da diddigen shi ya taimaki sunna da ma'abuta sunna sannan kuma ya zamanto ya tsaya a fuska ta wanda suke yan bid'a ya ba da kariya matsar kariya saboda haka matsalar qur'ani halittar Allah ne ko ba halittar Allah bane ko zancen Allah ne kenan wannan shine masafiya ta ahlus sunna cewa siffar zatin Allah ne zance ne na Allah subhanahu wataala wanda suka saba ma ahlus sunna wal jama'a kan wannan akwai mazhaba ta jami'a da kuma mu'tazila su waɗannan kai tsaye suka ce qur'ani halitta ne daga halittun Allah Allah ya halicci alqur'ani ma'ana zatin Allah daban qur'ani daban kamar yadda Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci sauran halittu to a matafiya ta mu'tazilawa da jami'a qur'ani ma halitta ne daga halittun Allah waɗannan kuma su ne wanda aka samu kenan gwagwarmaya da kuma kai komo tsakaninsu da ahalus sunna ahalin haƙƙi suka tabbata akan wannan malamai suka rubuce rubuce mazhabi na biyu daga ciki shine mazhabi na wanda suke falasifa su kuma dangane da alqur'ani suna cewa qur'ani wani kwararare na ilimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ya kimsa shi a zuciya wadda take tsarkakakkiya su a wajen su Allah ne ya kimsa shi a zuciya ta mala'ika jibrilu na ku masu cewa kenan ma'ana ce wadda take tsaye da zafin Allah subhanahu wa ta'ala shine umarni da hani da labari da kuma neman labari in an bayyana da larabci a ce mai qur'ani ya kai bayanin da ibraniyanci sai a ce mai akaura gaga ta kai bayanin da ibraniyanci sai a ce mai akaura in aka yi da wancan sai suka ce sau da haka haka wannan ko mazhabi ne na Muhammad ibn Kullab da wanda suke tare da shi na Ash'ariyya su Qur'ani suna ga wani abu ne wanda yake qa'imun bi zatil lahi saboda haka da yaran da aka bayyana shi at-taura injila zaura duka kenan Qur'ani mazhabi na hudu na karramiya suna cewa Qur'ani haruffa ne sauti ne wanda yake da alaka da ganin dama Allah wanda kuma yake tsaye da zatin Allah sannan wani abu ne wanda aka samar da shi da babu shi sai Allah ya magana da shi kaga su ma dai sun jingina faruwa ga siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala duk inda ko zaka jingina faruwa ga siffar zatin Allah to kenan yana lazumta siffanta zatin Allah subhanahu wa ta'ala da cewa yana da muhari sai mazhabi na biyar mazhaba ta alu hadathul wujud su kuma suna cewa dukkanin zancen da yake ban ƙasa gabaki daya da mai kyau da mara kyau da waka da kowanne su ga baki ɗaya a wajensu abu ɗaya da sihiri da kawurci da waka da karatun ƙur'ani da su a wajen mazhabi na wahadatu rusul duk abu guda ne saboda haka babu bambanci su a wajensu akan wannan saboda haka malamai duka sun yi raddi ga waɗannan asidodi waɗanda suke marasa kyau wanda sun saba ma matafiya ta magabata waɗanda suke nagari sun mazakar alkhilaf na'am nan su kenan alu wahadatul wujud za a iya kiran duk wanda yake da aqida ta wahadatul wujud da cewa mulhidi saboda kaga shi mulhidi asali mutumin da zai zamanto ya bauɗe ya kauce ma hanya ya fita daga tafarki na addini daga al-ilhabi ne ka gani saboda haka duk wanda zai bayyana da wani abu na addini a boye kuma kahuri ne za a iya kiran shi mulhidi wanda bai kowane irin addini ana kiran shi da wanda yake mulhidi wanda babu wani addinin da ya zamanto ya yi imani da shi wala qur'ani wala sunna wa alaikum salam na'am na'am na'am gaskiya ne wasu kan bayyana barranta su a hili daga wannan to kaga kenan tun da sun bayyana su ma a hili ya nuna ba su da wani addinin da suka yi imani da shi tsaye ka gani to kaga wannan ya jaza musu su ma zaman tawa wanda suke mulhidai sau da ba wani addinin da suke kaga su ma abuta wa hadasul wujud ba su yarrama da wala musulunci sallan mai sallah waɗancan masu yin ko kiristanci ko bautar gumki ko kaza saboda su a wajensu babu zancen abota ma wala gumki kuma kana so hallau kana iya ma komi ma wannan ganin dama ka ne ma'ana su a wajensu kawai kasancewa ko ka bauta ma gunki ko ka bauta ma Allah ko ka bauta su duka a wajensu duk abu guda ne saboda haka da kai da karka yi duk daya in kuma za ka yi to kakka takaita abin kama kowa ma saboda su a wajensu komi ma da kowa shi yasa za ka ga su daga cinsu da kwai waɗanda suke bauta ma matansu da kwai waɗanda suke bauta ma al'auran matansu da kwai masu haka za ka ga su ba su da wani tsayayyen abu su a wajensu komi ma Allah ne su duka komi ma a wajensu abin ne Allah kare ثم ذكر الخلاف في رؤيا sai an bata khilaf sabani fi ru'ya dangane da ganin Allah wa qala yace qauluna wa qawlu a'immatina magana mu da maganar limaman mu fi mana taqidu cikin abin da muke kudurta annallaha yura fi yawmal qiyama ara al qiyama za ga Allah wa zakara al hujja kuma ya ambata hujja ganin Allah subhanahu wa ta'ala iya shi ma dai daga abin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi akai kuma suka zamanto wasatun wanda mutazilawa da sauran firar suna inkarin ganin Allah korewa ganin Allah a duniya da lahira suna tawilin ayoyi na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira sannan kuma suna tawilin ire-iren kenan lillazina hasanul husna wa ziyada dukkanin waɗanda suka zo kalla inna an rabbihim yawma idhin la mahdubun wanda kuma kaga ganin Allah ya tabbata ta hanyar tawatur ya tabbata qur'ani ya tabbata hadisai wanda suke mutawatirai shi yasa ibn qayyim Allah ya shi da rama a cikin hadil arwah ila bilad al afrah ya koro hadisi da isnadi daban-daban hanya 30 wanda kenan yake tabbatar da mu'mine za su ga Allah subhanahu wataala a lahira kuma suna riƙa wasu ayoyi na ƙur'ani a matsayin shubuha kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Musa alaihi salam lan tarani qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani lan tarani walakin انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني kaga yake mai da lan cewa tana korewa abu har abada wala duniya wala lahira duk baki daya wanda ko malamai suka ce a wannan korewa ne wanda yake mu'akkasi korewa ne a gidan duniya a gidan duniya ba za ka iya ganin Allah ba amma a lahira za a ga Allah saboda wancan ayoyin da kuma wancan hadisan kaga suna tabbatar da wannan wanda kuma gulatu sufiya su kuma suna halitta ganin Allah a duniya da kuma lahira wanda ahlus sunna suka tafi akan rashin kenan halaccin rashin yiwuwar ganin Allah a duniya da kuma tabbatar da ganin Allah a gidan aljanna kamar yadda ayoyi na Qur'ani da hadisai na manzon sallam mutawatirai suka tabbata kuma kala yace wa alam rahimakallah ka sani Allah jikanka anni zakartu akamal ibtilaf na ambata hukumce hukumcen sabani alama warada daidai da yadda ya zo min tartibul muhaddisina na jeran tawo malaman hadisi fi kulli azmina a kowane zamani wa qad bada'tu na fara an azkur akamal jumali za ambata hukumce-hukumce na jumla min al'uqudi na daga uqud jam'i na aqdun shine kudurce kudurce ko kuma abubuwan da suke na lazumtawa kamar misali da mutum zai ce in tazamtu kaza saboda haka ko kuma na itlaqi wanda kaga ana itlaqi al uqud akan ce na al itiqad al itiqad al jazm kenan kudurta abu a yanke shi yasa ake cewa al aqida al aqida ma ya'taqidu hulmar ina abinda mutum zai kudurta shi ne ce an azkura a kamar jumali min al'ukudi na daga abubuwa wanda ake bukatar musulmi ya zamanto ya kudurta su ko kuma abubuwan da musulmi zai lazumta ma kanshi wannan ya nuna matafiyar da malamin ya bi matafiya na magabata na gari saboda ya ce zan bi tsarin malaman hadisi tabbas wajen rubutu hanya ce mai sauki ka bi irin tsarin da malamai magabata suka bi na hadisi misali kana son ka yi rubutu akan abin da ya shafi hadisul ahkam in ka kalle tsarin da hafiz ibn hajar ya bi da kuma abin da hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi shi ma ya bi cikin umdatul ahkam sai ka ɗauko misali sunan na abi dauda ko kuma ka ɗauko mawaƙa to za ka ga ire-iren tsarin haka yake tsayiya to haka kuma in ka ɗauko littattafai na furu'a akhdari ne ashmawi ne har izuwa da suka faɗaɗa za ka ga a galabiya wasu sukan farawa da abin da ya shafi al'aqida tauhidi kamar misali abdurrahman al-akhdari awwal ma ju'ar al-mukallaf tafsir imani bayan kawo ma aqida sai kuma a kawo ma wasu abubuwa na adab da kuma akhlaq da nuna ma aqida ce ita ce ne awwala duk abin da zaka koya na ilimi to ya zama ai Allah ne za a bauta ma da wannan kuma ilimin ibada ce go to ka san wanda ya farlanta ma neman ilimin sai kuma a baka wasu abubuwa na adab saboda shi ilimin in ba ladabi kamar wuta ce cikin tsirare in ba ladabin to kuma ilimin ba ya samu ba mai albarka to shine kuma sai ya kawo maka abubuwan da suke na adab shine kuma waɗannan abubuwa ɗin wanda suke lazim ne wa ya jibu alaihi kaza wa ya jibu alaihi kaza sai kuma abubuwan da suke masawi ne khawarim ne su kuma shine wa ya harimu alaihi alkadib wa namima wa riba wa saboda a same ka ɗalibin ilimi makareci annamimi kaza kaza kaza kuma sai kama kaga a tsara wannan to yanzu kenan ka zama ahalin da zaka iya ɗaukar ilimi to kuma shine sai aka fara kawo maka kuma bangaren kuma tsahara saboda sallar da zaka yi ta in babu tsarki kaga aikin banza labud da tsarki ya samu to kuma sannan in tsarki ya samu tsarkin yanki ne na sallah saboda la salata liman la salata liman la wudu alahu to kaga ya kama wannan sai ya zo maka sallah sai ya zo ma azumi sai ya zo ma zakka misali to kaga bangaren wanda suka yi rubutu a kan me hadisul ahkam kaga wannan tsari suke bi to kuma in bangaren hallo abin da ya shahi adabu ne shi ma in bangaren aqida ne shi ma duk in ka bi zaka ga babe baban da suke to kai ma in zaka yi rubutu kaga can an hutar da kai zaka bi irin wancan tsari din na su magabata shine yace to irin wannan masafiya ya bi bangaren aqida bana ule yace muna cewa wala taqidu anna Allah lahu arshun muna ƙurin sassa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da al'arshi kamar yadda ya bada alqur'ani in ya bada labari alqur'ani wa huwa ala arshi Allah kuma ya daidaita ga al'arshin shi fawqa sab'a samawati saman samman shi bakwai bi kamali asma'ihi da kuma cika na sunayen shi wa sifatihi da kuma sifofin shi kama qala ta'ala ar-rahman ala al-arshi stawa wa yudabbiru al-amra kuma Allah shi yake gudanar da al'amura min as-sama'i ila al-ardi daga sama inda yake ilal ardi zuwa ƙasa kuma ya arju ilayhi sannan kuma abubuwan da Allah ya hukunta sai su ɗaukaka su hau zuwa gare shi wala na ƙulu mala yace ba mu cewa innahu fil ardi Allah yana ƙasa kama huwa fis sama'i ala arshi kamar inda yake sama a arshin shi li'annahu alimun bima jari ala ibadi saboda Allah masani ne amsa duk abin da yake gudana ga bayi tare kuma da cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kenan a sama yace kenan ba mu haɗin wannan kenan innahu fil ardi kama fis sama wa la naqulu innahu fil ardi ba mu cewa Allah yana ƙasa kama fis sama ya la arshi kamar yadda yake sama al arshi shekul sai ya ce wannan mazhabi ne na wasu tsaifa wanda ake ce musu salimiyya da kuma sufiya su suna da ra'ayin kenan riko da cewa dole a yi rikon sun yarda da Allah yana al'arshi kuma yana a ƙasa suna tabbatar da su ce ma yana al'arshi kuma hallau yana ƙasa yadda yake al'arshi yana ƙasa to shi yasa sai shi kenan ba mu faɗin wannan abin ila an ƙala har inda yace wani a tafidu muna yi ta ƙarin cewa an la khalaqa aljannata wan nar Allah ya halicci aljanna da wuta wa annahu ma makhluqatan abubuwan halitta ne lil baqa'i dan wanzuwa lalil fana'i ba dan karewa ba wannan kuma shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa cewa aljanna da wuta wanzanzu ne tabbatar su ne kuma samamu ne kamar yadda Allah ce wa iddat lil mustaqina wa iddat lil kafirina wacce saboda haka Allah ya halice su dan tabbata wanda ya saba kan cewa wuta da aljanna za su kare jahan bin safwan shi ya fara haka yare cewa aljanna da wuta za a zo lokacin da za su kare sai aka samu abu huzailin Allah shi ma sai bi bayan shi to da ka sai ce a ba wai aljanna da wuta ba ce za su kare ya ce motsin yan aljanna da yan wuta ne zai zama to ya kare motsawar su ce da wani ni'imar su da tahiyyar su za su- zai zama kamar sun sandare sun zama kamar wani amfan da rare shi abu huzaini Allah shi ma daga mabiyin jihar bin safwan shi jihar bin safwan ya ce za a waye gari a zo lokacin da ni'imar aljanna gaba ɗaya aljanna za ta ƙare ya ce wuta za ta ƙare ya ce saboda ai Allah rahama shi da jin kai shi ya za a Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wuta ta ci gaba da baka kahurai an aka azabtar da su yace zuwa wani lokaci kuma shikenan sai ta kare ta zamanto zahin ya koma sanyi kawai ta zama ta ta zamanto ta kare aka ce me yasa yace to ai kaga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kenan shine Ja'an bin Safwan kan nan wannan ya kai Abu Hudayn Allah sai bu bayan shi shi kuma yace a motsin aljanna da yan wuta ne zai zamanto he gangar jikin nasu ahlus sunna wal jama'a a ko ina kuma sun bayyana an inkari akan wannan shi yasa Abu Muhammad ibn Hazm yace ittafaqat al umma kullaha barruha wa fajiruha yace al umma duka na kirki da na banza sun hadu ha shabun haja jambul safwan wa Abu Hudayl al Allah in banda jahamu da Abu Hudayl duk an hadu akan cewa aljanna ni'imarsa ba za ta kare ba wuta ma azabarta ba ta kare ba ‘yan wuta za su dawoma abadul abidi na la nihayata ‘yan aljanna su ma za su dawoma kamar yadda za a kawo mutuwa tsakanin wuta da aljanna a yanka ta irin yadda ake yanka rago a ce ya ahal aljanna kululun bila maut wa ya ahal nar kululun bila maut saboda haka haka zai tabbata haka abu usman as-sabuni a cikin aqidatu salaf shi ma ce wa yashhadu ahlus sunna wa yaquluna anna aljannata wan nar makhluqatan ahlus sunna sun tabbatar suna kudurta aljanna da wuta an halice su wannan ma ba ya tsani kuma za su wanzu ba za su tsare ba har abada sannan kuma aljanna babu wanda zai huta in ya shige ta ita dama zan ta a saka aljanna a hudo ka bai taso ba wuta kuma ita ma ahalinta waɗanda dai ita aka halice su in sun shiga ba za su huto ba daga cikin ta shekul da ta ce ƙarir ta faƙa salafin umma magabata al'umma su haɗu a imatu masairu ahlus sunna wal jama'a على أن من المخلوقات cewa lalle daga halittu ma la yi udamu wa la yi kuna bil kulliya wanda ba za a rasa su ba ba za su kare ba har abada kamar misali aljanna waɗannan ita ba za su kare ba kamar wuta kamar al'arfi da wani waɗannan amma ba su waɗu ba cewa dukkanin wanda suka ce duk abubuwa za su kare wasu ne daga mubtadi'a yace kamar jahmiya da mu'tazilawa da waɗansu waɗanda suke tare da su su ne suka tafi a kan wannan amma lalle ahlus sunna wal jama'a sun haɗa kan cewa kullu man alaiha fan akwai abubuwan da ba za su tsare ba kamar aljanna ita tana nan kamar wuta tana nan kamar al'arshi yana nan amma duk abin da ba nan ba ta da mala'ikan mutuwa shi ma kaga zai zama to ya mutu mala'ikan da yake na mutuwa malakul maut da Allah ya ce kule tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum kuma fana'i zai cimma wuta ma abun zai cimma mutuwa ma saboda da ƙarshe ita ma mutuwar tun da aikin ya ƙare mutuwar da ake gudu kowa dai ya yi ta ita ɗaya ce ne kuma an gama yanzu ba wanda zai mutu to tun da yanzu ba wanda zai mutu wala ɗan aljanna wala ɗan wuta kenan aikin mutuwa ya ƙare to shine sai a kira ya aljanna sileko ɗan wuta sileko sai kuma a yanka ita mutuwa ne yanzu nan gudan aljanna za su yi farin ciki kin farin ciki yan wuta kuma za su samu damuwa cikin damu saboda babu zancen mutuwa shi yasa kaga za su yi ta kururuwa wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad jinakum bil haqq walakin aktharukum lil haqq karihun ka gani Allah subhanahu wataala yace wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusihu wa yatihi al-maut min kulle makarin wa ma huwa bi mayyit wa min wara'i azamul ghamid kaga wa yatihi al mawt min kulle makarin amma wa ma huwa bi mayyit limaza saboda kenan mutuwa babu ta an kashe ta ita ma saboda haka haka dai za a zamna la yuqda alaihim fa yamutu wa yakhaffaf anhum min azabi shi yasa kawai bawa ji tsoron Allah ya kiyayi wannan rana da kuma wannan lokaci wanda dai ka san ƙarshen dai ka leƙa mutuwar da ake gudu wal innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqik kale ka yanda ake gudun mutu amma kaga mutum yana cewa a kashe mu liyaqdi alaina rabbuk ubangiji roƙa mana ubangiji ubangiji kai kashe mu liyaqdi alaina rabbuk saboda bala'i ya kai bala'i suna ga a mutu ma a huta ila an qala wa la taqidu anna nabiyya sallallahu araja bi nafsi ila sidratil muntaha muna kudurta cewa lalle manzo Allah sallallahu an hau araja bi nafsi ya hawa hawa da zatin shi ila sidratil muntaha har zuwa magariyar tukewa wannan uruji na manzo Allah sallallahu mi'raji Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da mi'raji a cikin suratul najm Allah ya tabbatar da Isra'i a cikin suratul Isra sura su kudum kaga aka kiranta aka kirata suratul Isra an samu sabani dangane da abin da ya shafi Isra'i shin an yi shi ne da gangan jikin manzo Allah san da ran shi ko kuma a'a a barci ne wasu ka ce an yi da ran shi da gangan jikin shi kuma a warge ba yana barci ba wannan kuma shi ne abin da dalilai na Qur'ani suke tabbatarwa shi ne abin da jumhuri na ahlus sunna wal jama'a suka tayi akai wasu ka ce da ran shi aka yi banda gangan jikin shi wasu kuma suka ce a an yi isra'i ne yana barci kamar matsarin mawarki ne an yi wannan kuma so biyu amma wancan abin da ahlus sunna wal jama'a suka tafi akai shine tabbataccen abu an yi isra'i da ran shi da gangar jikin shi gabaki daya aka yi tahiya daga makka zuwa kenan kudus subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ila an qala inda har yace wa na faqidu anna ma qabata qabdatayn muna kudurta Allah subhanahu wa ta'ala قبض قبضتين زي دمقا بيو قبض قبضتين ياي دمقا بيو فقال يشي هؤلاء إلى الجنة وأنم مقوم سزوى الجنة وهؤلاء إلى النار وأنم كما زوى وطن haka ubangiji subhanahu wata'ala yayi wannan saboda haka dukkanin wani wanda zai shiga wuta Allah subhanahu wata'ala ya san shi mai shiga aljanna Allah ya san shi wa na tajidu anna lir rasuli hawdan kuma muna tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam yana da sauki kamar yadda ya tabbata a hadisai wanda suke mutawatirai tabki na manzala sallallahu alaihi wasallam wanda kuma tabkin manzala sallallahu yana da fadi da tsayin shi da fadin shi duk daya ma ke ci adadin kofunan sun kai adadin tatsuniyoyi na sama ya fi zuma zaki ya yi madara haske wannan kuma wani taron baki ne manzala sallallahu zai ma al'umma an sha wahalar zaman duniya an sha wahalar barzak an sha wahala na mahashar kenan shine manzala sallallahu sai je tsaya gurin tauke shi Allah ne kuma mai kyauta shi kyauta ce daga Allah inna atayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar kaga ya tabbata al hawdu al qur'ani saboda haka ya tabbata kuma a sunna hadisai wanda suke mutawatirai Allah subhanahu wa ta'ala zai shahidi al umma wannan sauki wanda annabi sallallahu alaihi ce man shariba minhu la yazma abadan wa na'taqidu kuma muna kudurta annahu awwal shafi shine farkon mai ceto wa awwal mushaffa kafin alkur'ani ya yi ceto da nan sa sai ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabi wanda zai fara yin ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai fara yin ceto sallallahu alaihi wasallam saboda shine zai yi ceton da an tsada mutane gabaki da innakum tusharuna yawmal qiyamati fatan uratan gurla ga kuma rana an zo da isa jab da kai ana cikin tashin hankali wanda kowa yana nafsi nafsi kenan kaga a wannan lokacin ba wanda ya fara ceto لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصوابات الله زي ما مزالة السنة إذن تغني الله سبحانه وتعالى زي ما مزالة السنة إذن يجي كنيمن شيتو أباكا saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka baka to shine sai mun zara san ya nemi wannan waɗannan da abubuwan kan mu manta abin da yake tabbatar da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine bawan da ya mutu tare da imani ta farkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake tabbatar da shan alkausara shi ma tabbatar da imani da musaba'a ga manzalar sallah saboda akwai mutanen da za su tashi da gurbin arwalla duniya suna sallah alamomin sallah duk ga suna amma ba su bi tafarkin da manzo sallah sai ce musu kaga waɗannan za a haramta musu shan alkawsar dan shi tafkin daga ummatul ijaba ma ba kowa bane zai sha ummatul ijaba ma ba kowa bane zai sha to da ai kaga waɗancan suna daga ummatul ijaba amma ita wannan wata kyauta ce Allah ma manzalar sallah masu shan wannan daukin kuma sai ahlul musaba sai ma abu tabin sunna kaga ai zaka iya samu daga ummatul ijaba da kuma da sun bauɗe ma hanya sun kauce waɗansu ba su da cikakken musaba to su ba za su sha alkausara ba amma rashin shan su alkausara ba shi ba kuma yake nuna mi kenan gabaki daya makoma su karshen su wuta ne amma shi dai wannan kyautar wannan ni'imar ba su daga wanda za su same ta kamar kuma yadda muka san ni'imomi na aljanna kenan ba kowa bane ni'imomi na lahira ba kowa bane zai samu wani zai samu wani wani ba zai samu wani ba kenan la qala haula ya janna wa la taqna hawdan wa la taqidu awwal shafi'in wa awwal mushaffa'in shine farkon mai ceto kuma abin ba ceto wanda an samu khawarijawa da mu'tazilawa sun yi inkarin ceto na manzon sallam ceton da zai ga ahlul kaba'ir tunda ai kaga mazhabin khawarijawa sananne ne cewa masu aikata babban zunubi sun zama kafirai to su kuma kafirai wala tanfa'u shafa'atu shafi'ina mazhabin wanda suke mu'tazilawa sananne ne ahlul kaba'ir za su dawwama a wuta kaga su ma ne sun yi riko da wancan to kaga wa'idiyya suna inkarin ceto shi kuma dukkanin wanda ya zamanto ya yi inkarin wani abu daga al'amurra na gaibu abubuwa wanda suke da imani to alama ce ta haramta mushi wannan in har ya mutu yana inkari to Allah yaka haramta mushi wannan abu yanzu wanda ba su yarda ba da annabta sai zai ce ta ahlul kaba'ir in suka mutu ai kaga suna aikata su ma kaba'ir din ko to wannan cetan ba lalle ba su same shi wanda bai raba da sauki kaga ba zai samu ba wannan tabki alkawtara ya ce ya za a ce tabki ne kamar kaza kaza inkari to ya za a abin da har ka mutu baka raba da shi kuma a baka shi ka gani kai da ma baka raba da shi mai samun abin wanda ya imani da shi sharafin samun ni'imar lahira imani da ita wanda bai raba da ni'imar barza kaga ai ba anda za ya samu shi ya mutu ma bai imani da abin ba shin mutumin da bai raba akwai aljanna kawai sai a zo lahira shi fa har ya mutu yana inkari shi har ya mutu yana inkari bai yarraba da wannan kuma yanzu sai a je lahira a sa shi aljanna sai aljanna da kake musa ga ta ne ka ganta da gaske ne ka shige ta kaga abin ya zama kamar wasa wa zakara sirata ya ambata sirati shi yana daga aqida ta ahlus sunna wal jamaa imani da sirati kuma wata gada ce da ake shimfida ta a bayan wutar jahannama ta yi gashi siri ta yi takobi kahi kuma bayan za su ƙetara gwargwadon ayyukansu wannan kira ce ta ahlus sunna wal jamaa wani zai huce kamar walkiya wani zai huce kamar iska wani zai huce kamar ingarman doki wani zai huce yana jan ciki wannan kuma ya tabbata a qur'ani da sunna Allah ya ce in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jasiya saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da wannan sannan kuma wanda suke jahamiya da mu'tazilawa da jama'a daga kawarijawa suna tawilin wannan da kuma hadisan duk da suka zo akan sirati ba su imani da wannan wal mizan sannan kuma yace na sabidul mizan wannan kida ce ta ahlus sunna wal jama'a yarda da mizani shine sikeli na auna ayyukan bayi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlam nafsun shay'a zawda kaza auna kuma wannan sikeli abu ne wanda yake hissiyun ba ma'anawi ba ne sikeli ne na Allah amma ya yanayin shi yake ya kai fiye shi yake Allah sani amma yana da bada su biyu dole da tashi da kuma ɗaguwa saboda haka kenan yana da kunnuwa guda biyu kamar yadda manzalar sallam kenan ya faɗi shi ma wannan za a auna ayyukan bayi wani kuma ma za a ɗauko shi a ɗora shi kamar yadda manzalar sallam ce yutajin rajulun sami za a zo da ƙaton mutum amma ka ɗora shi ba zai wuce nauyin kumfutan sabro ba babu wani aiki mai kyau tare da shi za a auna aiki hadisin da tsaka kaga za a zo da sajillat na zunubin mutum iya ganin irin shi sai ya tabbatar ya halaka a hudu dan kashi a dora na la ilaha illallah shi zai daga waɗannan wal maut da kuma mutuwa wa annal wal maut wa annal maqtula lalle al maqtul wanda aka kashe kutila bi ajri an kashe shi ne da ajrin shi wasu farizka kuma ya ga mutum ya arzikin shi aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa wanda dukkanin mutumin da ɗan ta'adda ya kashe shi ko wani ya kashe shi ko wani ya musu ta'addanci ko wani ya zama sababi ko da guba ko da bindiga ko da buka ko da me ya kashe shi to wa'adin shi ne zo inda bai kashe shi ba ma ba zai wuce wannan lokacin ba sannan kuma ya ga mutum ya arzikin shi ne ba bakin ci bane mushi ba wai ya gaggauta shi bane ba ya mai bakin ci inda ya kyale shi da ya kaza ko ya kyale shi ma mutuwa sai ajalin shi ya kare arzikin shi ya kare jamhuri na mu'tazilawa sun tsaye akan cewa wanda aka kashe wai da sauran ajalin shi bai ga mutum ya kuma arzikin shi ba abubuwan da suka yi tsora ma ya yi yawa saboda haka kenan wannan aqida ce ta yan bid'a shi yasa Baghdadi cikin yi musu raddi yace faja'alul ibada qadirina ala an yanqusu mimma ajjalahum ma huwa qasaru sai suka mai da wai bayan suna da damar su rage maka ajalinka wanda Allah subhanahu wataala ya yanke ajalin kowa fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu ka gani saboda haka kowace al'umma kuma Allah ya ce subhanahu wataala wa li kulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu saboda haka kenan da zaran lokacin bawa ya zo babu ƙari babu rage kuma mutum ya ga mutum ya arzikin shi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa sai raddi ga waɗancan mu'tazilawa wanda suke ga wanda yake san kai kamar ya yanke ma mutum ne iya da tsoron kwanukan shi ya mai bakin ciki ne ila an kala har yace wa mimma na taqidu yana da gaban da muke ƙudurta anna la yanzur kullu laylatin ila sama'i dunya kowane dare Allah na saukowa sama ta duniya ita ce sama ta ɗaya an kira ta ta duniya saboda ita take kusa da duniya kaga sammai kenan mataki mataki saba samawatin tibaqa to sama ta duniya sai sunan lailal akhir a kaso uku na karshe na dare fa yabsu yadahu sai Allah shimfida hannunsa fa yaqulu yace ala hal min sa'ilin ku saurara akwai sa'ilin mai tambaya kenan Allah na sabkowa yadda ta dace ma za su ci walailatan nisfi da kuma daren nisfi sha'ban washiyatu arafa da kuma maritan arafa an yi saɓani dangane da lailatul nisfi sha'ban ingantuwar hadisin cewa Allah subhanahu wata'ala yana sabkowa ko ba ya sabkowa imam al-bukhari ya ga wannan ruwaya saboda ta zo da tani abdul malik bin abdul malik washiyatu arafa yammacin arafa Allah subhanahu wata'ala yana sabkowa wa zakara al-hadith fi zalika ya ambata hadisi qala yace wa na taqidu muna ƙudurta annan ma kallama Musa ta kaliman Allah ya zance da annabi Musa zance wattakaza Ibrahim khalila kuma Allah ya annabi Ibrahim alaihi salam badadi wannan shi ma na daga abin da Ja'an bin Safwan yayi inkari da kuma malamin shi Ja'ad wannan kulla ghairul faqri kuma kulla ba faqr bane kulla shine kololuwan mahabba la kama qala ahlul bid'ah ba kamar yanda waɗansu daga wanda suke ahalin bid'i suka tai akan cewa alkulla alfaqaru kamar jaham ja'ad ibn dirham shi ya tai akan wannan kenan alkulla shine kamalin muhabba wanda take lazumta ma bawa shi tarbauta ma Allah shi kare wanda kuma daga Allah subhanahu wata'ala shine cikar rububiyya ta Allah subhanahu wata'ala Allah yana kaunar waɗanda suke bada ɗaya na shi subhanahu wata'ala mazhabi ne na ahlus sunna wal jama'a sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da almahabba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu wal khulla da kuma siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da khulla badadinta jahamiya mu'tazilawa sun yi inkarin wannan sifa suka ce ba za a siffanta zatin Allah da cewa Allah yana so saboda siffar so suka ce kenan siffa ce ta halittun Allah suka ce ba za a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffa ta khulla wanda kuma kenan ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Allah subhanahu wataala wannan ba tare da tawilin ta ba ko kuma inkarin ta cewa kulla ita ce kenan abin alfaqar wannan tawili ne kuma wanda aka fara jin yayi wannan tawilin shine Jari ibn Dirham wanda kuma Jari ibn Dirham sananne ne mutum ne wanda Khalid al-Qasari ya kashe shi a matsayin murtaddi wanda yake gwamna na Kufa lokacin da gwamna na lokacin na gwamna a basra a lokacin da ja'ar ibn dirham yayi inkarin kulla da kuma cewa Allah subhanahu wataala zance da annabi Musa alaihi salam yace bai rada wannan ba a ranar layya Khalid al-Qasari ya hausa man mumbari yayi khutba ya sanar da mutane cewa kowa da yayi layya ni kuma zan yanka wannan ja'ar ibn dirham ya faɗi kuma dalili cewa saboda ya ce Allah bai zance da annabi Musa ba Allah kuma bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin bala'i ba ya ce alhali Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima wa takaza Allah Ibrahim kalila ce ne ibn qayyim a cikin al-kafi ta shafiya filin dusal lil fiqh najja yake cewa fa habi ja'adin khalid al-qasri yawm jama'ani idh qala Musa laysa kalimuhu إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الثاني saboda haka wannan shine dalili saboda haka kenan cewa alƙulla a yi tawilinta tawili ne wanda wanda aka fara ji a bakin shi ji adubin dirham saboda haka mu'tazilawa da jahamiyya su ne su inkarin wannan abu ta ka'idar su ne ta yin tawili ga siffofin zatin Allah wanda kuma yi ma siffofin zatin Allah tawili ba ji shi ba a bakin sahabbai ba a kuma ji shi ba a bakin tabi'ai wanda aka fara ji kenan waɗannan su ne su kuma hallau aqidar su sananniya ce ja da bin dirham mala ya fara gabatar mana cewa ɗalibi ne na qalu ɗalibi ne na aban aban kuma ɗalibi ne na qalu qalu kuma shine dan yar uwar labid ibn al-a'sam al-yahudi wanda ya ma manzo da sallam sihiri to kaga malaman ja'ad ibn dirham asali yahudawa ne yahudawa kuma mutane ne wanda dama Allah subhanahu wataala ya hode su yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i suna canza zantuttuka daga zancen Allah daga bigiran shi mutane ne waɗanda suke masu sauyi abubuwa shi yasa kaga suka yi fice Allah subhanahu wataala ya gaya musu abu sai suka canza ka gani saboda haka kenan sun yi fice akan wannan wana sajidu ana la kasa muhammadin sarsan bi ru'ya yace muna kudurta Allah ya keɓanci manzo Allah sallallahu da ganin Allah da ganin zatin Allah muhammadin muhammad sallallahu bi ru'ya Allah ya keɓanci manzo Allah sallallahu bi ru'ya da ganin zatin Allah subhanahu wataala wannan kamar yadda shi ma muka sani mas'ala ce wadda sahabbai da kansu sun yi sabani dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zatin Allah ko kuma bai ga Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka irin su Aisha radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace a'a an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nurun anna arahu a wata ruwa ce nurun ra'aytu nuran haske na gani irin su Abdullahi ibn Abbas ana shi kuma ana jingina cewa yana tabbatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wataala sai dai shi ma abin da yake tabbata da mai gani wanda yake na zuciya aka ce kenan babu sabani a wannan bangare din kenan saboda haka shi malam sai tafi akan wannan cewa manzo Allah sallallahu ya ga Allah anan kawai akalla abin da za mu dauka in har sahabbai sun tantauna sun saba wasu na ga annabi sassan ya ga Allah wasu na ga bai ga Allah ba har ma Aisha tana cewa ɗayan abubuwa guda biyar duk wanda ya ce annabi sassan ya jingina ma ma'aiki ƙarya daga cikin ta ce duk wanda ya ce annabi sassan ya ga Allah to ya yanko ƙarya ya jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kuma iri-irin waɗannan abubuwa ba ne kaga ga tun lokacin da ake maganin amma yanzu wani sai sai ka ai kaga izala masu rage ma annabi sassan daraja ka gani da ka gama sarjewa nan sun ce ma mai ga Allah ba saboda shi wani Allah wajen shi malamin shi ma zai iya cewa yana ganin to kaga wannan mafi yawa abin da yake kawo waɗannan abuwa ko rashin insafi wasu kuma ko kuma rashin sani wana tajidu anna la kallama Musa wana wattakhadahu kalilan kuma Allah ya riƙe manzara su san badadi kamar takhadha Ibrahim kalila manzo Allah sai ce inna ma hattakhazani qalilan kama takhadha ibrahim qalila Allah ya rike ni badadi irin yanda ya rike annabi ibrahim alaihi salam badadi wala kuntu muttakhadhan min ummati qalilan la takhadtu abu bakr walakin ukhuwat al-islam inda ni ina rike wani badadi saboda shi mataki na kulla a zuciyarka so ake ya zamanto in ka rike Allah subhanahu Allah ya rike ka a matsayin khalil to a zuciyarka ba a so ya zama da akwai wani wanda zai musharaka ya tarayya a wannan matsayin shi yasa ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yace kaga annabi ibrahim alaihi salam da Allah ya rike shi matsayin badadi lokacin da ya ayyi annabi isma'il sai aka samu wani yanci daga zuciyar shi ya ta'allaku da annabi isma'il na kaunar shi to sai ya zama to kullu ta samu mi ta samu wani bangare an samu wannan nufin to sai Allah umarce shi cewa ka yanka wannan ya bunai inni ara fil manam anni azbahuka ka gani fanzur ma za tara qala ya abu tafal ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad sadaqta ru'ya kaga da ya zo ya kawo ya kwantar da shi dama ba yankan bane ake bukata abin da ake bukata zuciyar wannan kenan gaba ɗaya sosai ta zaman to kenan duka ta koma zuwa ga khalil gabaki ɗaya da Allah subhanahu wataala sai fanci to wannan shine kenan matsaci na kulla wannan darajar a halittun Allah biyu ne suka same ta a cikin manzannin Allah annabi Ibrahim da kuma kakan shi annabi Muhammad sassan da kuma kakan shi annabi Ibrahim alaihi salam amma matsayi ne wanda annabi Musa alaihi salam annabi Isa alaihi salam rago annabawa ba su samu ba wannan mataki kin a cikin annabawa waɗannan cikin manzanni su ne Allah ya rika dai waɗancan su kuma suna daga mataki na ulul azmi min ar-rusul sai kuma rago manzanni dama kuma Allah ya ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ka gani to kenan shine khalil yace to Allah ya rike ni a matsayin khalil shine za ka zo sun suna yaba manzan sai su dinga cewa habibullah kaga ka'ida kamar ka rage ka rage ma nafsa sanga khalilur rahman zaka ce ba khali ba habibur rahman ba a yanzu tuni ai an kuce wannan matakin yanzu matakin kulla ake kulla ita zage sama da matakin muhabba kenan za ka siffanta ka siffanta da mataki na muhabba shine yake sama amma ka siffanta da mataki wanda yake sama da ai siffata muhabba annabi ta sa ya tarayya da tsoron mutane inna ma hibbu tawabina wa hibbu mutatahhirin ka gani yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili safar har ma wani haula yuhibbuhumullah ya tattaro dan da Allah ya ce yana son sama da 80 wanda Allah ya hudu siffofin da yuhibbu sabirina yuhibbu almuttaqina to duk waɗannan kaga an yi tarayya amma kaji Allah subhanahu wata'ala ya sufanta su da kullu waɗannan biyun su ne to yanzu ka in ka ce habib kenan ka sabko ƙasa sai dai khalil kenan saboda haka mataki na kulla wa na taqidu anna Allah ta'ala muna kudurta kuma anna Allah ta'ala ikhtassa bi mafatihi bi mafatihi khamsin Allah yake banta da mabuɗe guda biyar min al-ghaib na gaibi la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san wannan sai Allah inna Allah inda ilmu sa'a yaushe za a tashi alkiyama babu wani mai ilimin alƙalin da zai buga ce ma wai an buga an ce kaza kaza an ka hudda juma'a ka hudda wai za ka hudda ƙarya ce wannan abun ba wanda ya san shi sai Allah kadai ba wanda zai ci ga lokacin alkiyama ga in waye ya haɗu da menene ko hudu hudu ko me ta gama akwai na makareci da ya faɗi wani abu lokacin duk wannan shaci hudu ne sanin yaushe ne inna ma inda ilmu in ko ne yake da itiqadin wani ya san lokacin da za ta shi kiyama to me itiqadin wani ya kafurta inna ma inda ilmu sa wa yanzul al-ghaitha shi kada yake sabkar da ruwa yaushe zai ya za a yi kaza wannan sani ne da Allah wa ya'lam ma fil arham shi kadai ne yake sanin ma fil arham abinda ma'aiwa ta kumsa Allah subhanahu wata'ala shi ne yake sanin wannan kamar yadda Allah shi ya kade ta da sanin dukkanin ran da za a busa ma an shahi tsatsa Nabi Adam alaihi salam gabaki daya abinda zai wuta daga tsatsan shi duka aka zube su Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ne bane ubangijinku qalu bala duka gaba daya muka ce gaskiya ne sai Allah ya ce shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadara na sa ku ku zama shaida dan ka alqiyama ku ce wai ba mu sani ba kenan shine ku da kanku ku zama shaida ni ne matsajin ku eh mun yarda Allah an ta rabbuna wa ma ta yi nafsu ma za ta kusubu gadar rai ba ta san ba menene gobe za ta zama to ta tsoronta wannan Allah ne sani wa ma ta yi nafsu bi ayi ardin tamut baran da ta sa a wata kasa za ta mutu shi yasa ya ka hau jirgin ka san za ka mutu ya za ka hau jirgin ka tsaye guri ka gani mutum ya san guri ka zan ka san kaje za ka mutu ya za a yi haka nan kayan raka je ba inda za a yi kayan raka je ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah wa law kuntu a'lamu al ghaiba lastakthartu min al khair wa ma massani su kace babu wani daga wanda suke sama ko ƙasa mala'ika jibril alaihi salam ko sauran mala'iku balantana wanda suke ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah kadai ya ce ka inda na san gaibu la saksartu min alkhairu ma masaliku da abin da zan yi sari banta duk bangaren nasar da ba zan dauke ba sabaina mu je uhudu alhali kuma gashi a uhudu sai dai na hamza zai shahada wani zai kenan da na san haka me zai faru gobe ana sa sai ce da ba zan yi wannan ba to kaga wannan yana daga babban kuskure irin wanda shi ma zaka samu wasu suke iya tsakarin wannan saboda yadda Allah yake kishin bangaren abin da Allah ya siffanta ya kaɗai ta da shi shi yasa in mutum ya tattaki ya je wajen mai bincika ya faɗi gaibu to Allah ya ma ba wa hushin da sallah kwana arba'in ba amsarta kuma ya hausa ya zama kawo in kuma ya yarda da abin ya yarda da abin ya gamsu ko da ba a mishi ba ya yi itiqadi kuma shine faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ai kaga qur'ani ya ƙaryata da'awar ilimin gaibi to in ka yarda da wannan kenan kana ƙaryata me alqur'ani ka ƙaryata abin da aka saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajidul makal al-kufaini saboda haka babu wata hanya da zaka bi ka binciko gaibi ko hanya ta alƙalin ma ko duk wani abin da zaka yi dai ka ce gobe za a yi kaza ko kaza zai faru an liƙe wannan kofar istikhara wannan da ka ganta daya daya wannan du'a istikhara ko da nan sai sai jabir yace allimu na istikhara kai ma yu'allimuna sura min alqur'ani yanda ake koya mana surar qur'ani haka yake koya mana istikhara ita istikhara nan ba abin da zaka gani ba zancen ka ga tsanwa ko a zuwa ce ma alheri ne ko kaza wannan ai haka ce ma alheri ne wani mawalikin ka ne kai daban in ka ga tsanwa mawalikin ka kai daban bai da alaka da addu'a ta istikhara ba wani abin da zaka gani a istikhara kawai cewa kai Allah zaba mini kamar kai ne ka daga hannu ka ce ya Allah Allah ka bani kaza Allah in alheri ne kaza ka bani in sharri ne kare shine mu matsayin istikhara Allah abin nan in ka san alkhairi ne a addini na da duniya ta da kaza Allah ka tabbatar da shi ya tabbata Allah an ba alheri bane Allah ka sa mun dangana ka juyar kuma ka kamun alheri to ina me he ka gani yanzu to he ma aka nuna maka da aka nuna maka sharrin ne sai ka tunkuɗe shi ka isa ka tunkuɗe kaga babu alaƙa tsakanin wannan saboda haka babu zancen wani ko a yi alƙalin ma a yi kaza a ce za a arme a gwada a gani kaza kaza a buga hawa'i ko nari ko a duka babu wannan istikhara ce ita kuma istikhara ita ma ba abin da za ka gani in alheri ne zai tabbata in ba alheri bane kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kuma kaga ba wanda ya kai manzara su san tsarki da abin nan ba zuwa suke ya rasulullah aman istihara zancen kuma ka zo ka ce mala a yi istihara bai taso ba cewa za ka yi mala ina da kaza a gaya mun addu'ar istihara jabir kuma ya ce anan sa yana koya mana yadda yake koya mana qur'ani akwai abin da la yasa'ul muslimu jahadu yanzu kawai ka zo a ce maka ka ce shedanu sun dame ni a ce wa je ka karanta ayatul kursi banda iya barce karanta falqi da nasi banda iya kaza ka karanta kaza Khalid ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah in na kwanta ban na iya barci abubuwa kaza kaza da nan tsara sai ce in ka je kwanci ga shi ga addu'a da zaka karanta ka gani kaga hudi ne yake wani ya zo ce kaza ga kai a'udhu bi kalmatin la samad yara na nan sa sai ce to ga abin da zaka yi ni ma ga abin da nake yi kenan yanzu ka zo ana cewa karanta ayatul kursi kana wallahi ban iya ba to kai musulmi ne kwa karanta falaki da nasu ban iya ba to ya kace su a madan Allah karanta fatiha ban iya ba a'udhu bi kalmati ban iya ba kaza ban iya ba to ya ne kake so a maka ka gani wana kenan shi ma istikhara haka yake dole rayuwar mu tana tare da wannan gobe zan yi bulaguro to wannan bulaguran da zaka yi kana buƙatar istikhara zan kaura anguwa gida kaza kana buƙatar istikhara zan kaura gida kaza kana buƙatar istikhara shin da kai alkhairi gidan ko babu alkhairi cikin koma gida saboda zaka iya komawa gidan ya zama to koma ka ba alheri bane za ka iya tashi daga ango ka koma matar ka da kana sarrafa ta ka koma anguwar duk layin ango ba su iya matan kuma dole yanzu matar ka zai zama baka iya ta ba ha Hamsa ba haka ta abin nan sayyidina Umar ya ga ma manzon sa lokacin da Hamsa ta zo ta gida kaga da yazo kaza kaza yace annabi sayyidina Umar da yazo ya ji annabi sai yana hodi wata tana hodi ya je gaya ma ya samu hamsa ya ce kaza kaza ta ce ai haka ne ya zo ce ya rasulallah mu lokacin a rayuwar mu ta makka matan mu duk abin da muka gaya mu kawai shi suke bi mun zo kuma madina su kuma madina ana canza yawo kamar demokarasi ne tsakanin mazan da mata kenan ka ce kaza tana da masa shi a'a su makka kawai samina wa kana kawai haka ce iya kaza kawai shi kenan kare su kuma madina kana iya cewa ta ce ai da kaza aka yi kenan sai ce sai matan mu kenan suka ɗau wannan ɗabi'ar sai ake canza yawo amma su matan makka da maza ba muhawara ai kaga can gurin rayuwa ce ake tun tasirin jahiliya mata kama abin ne ta ai kaza kamar mata ba su da ba su da yanci saboda an gano abin tun daga jahiliya to su kuma madina kenan dama su ne daular musulmi ce da bambanci da waccan rayuwa din da ake kaga haɗa ne ake haɗa ne ake saɓanin waɗancan to kana iya koma anguwa ya zama haka to istighara da za ka yi akan wannan ne ba wai ana nihin ko gidan ba mahallau dai ka ce ai kaga shi umci da kuke cewa ba shi umci a'a shi kuma shi umcin gidan shi wani abu ne daban kamar yadda wani ya zo ce ya tsare gida eh, yana wani gida sai da suna da yawa suke ta mutuwa sai suka koma wani gidan kuma sai da suna wani gida dukiyarsa tana haɓaka sai sai suka koma wani gida sai suke mutuwa ka gani shi ne ibn qayyim ce to kaga a nan gurin wancan gidan da suka koma wal Allah gidan yana da wani abu na alloba to yanzu ka kaura gida gidan da masai ce a tsakiyar gidan sai aka binne ta yanzu wannan masakin da aka binne sai iska da waya yake dauko wannan microphone da wanda yake sa muku cikin ruwa kaga zai iya bayuwa amai da gudawa da wane ne misali duka ya jayo mutum ya mutu kana wannan garin garin yana da tsafta da iska mai kyau kuna da lahiya don heko goma can wani gari shi kuma da kazamta da yanayin alloba sai kuka dinga mutuwa kaga ka ce kaga da muna gari kaza lahiya da yanzu kuma mun koma can dabbobin mu ma kansu mutuwa suke garin jiwa ne a'a matsalan wani abu ne wanda yake na zahiri ya faru kenan ولا تجد أن الله تعالى يختص بمفاتيح الغيب على الخمسة ولا تجد المسألة على الخفين من أي تقاد مسوا على الخفين مسوا على الخفين kaga nan gurin matsala ce wadda ta shahi a haka ba matsala wacce ta aqida me yasa ya kawo ta amma anan saboda rafiba shi'a kaga shi'a su ba su yarda ba da wani alhali ahadithul masu alal fufaini suna daga ahadithu mutawatirai kaga hadisai ne mutawatirai hadisai na shawa akan kufi guda biyu to akwai waɗanda suke inkari dan inkarin sunna yanzu wanda zai inkarin sunna kaga ai dole aqida ta shigo ciki kamar yadda yau zaka iya samun wanda misali kaga sanyi ne zai shigo akwai wasu sauki hadisan waɗancan da suke magana sauki soji ne yana gurin yaƙi yanzu ya zo shi wannan takalmin mai wahala kunciya sai ya kunce shi ya kunce kaza ya wanke hallau a lokaci kaza zai arwalla ya huda ai da aka shi ba amma waɗancan hadisan shawa ce kauzi almasu alal na'alayni almasu alal jawrabi annahu almasu alal khufi to ci a su ba su yin wannan salatan lil musafir kwana uku ga matafi wa yawmun wa layla lil muqim yini da dare kuma ga wanda yake mazaunin gida wa na taqidu as-sabr ala sultan muna yi tsakarin kuma dauka hakuri ga shugaba min quraishin kuma daga quraishi in aka ce ma ɗan takara biyu sun tsaya wannan ba quraishi ne wannan kuma ba ba quraishi bane to wanda zaka zaba ba quraishi in mutane biyu suka tsaya takara ga ba quraishi ga wanda ba ba quraishi ba to ba kureshi shi za ka zaba sai dai inda dama babu kureshi amma shi ne mi al'a'imma min kureshi imamai da kureshi ne in ga ba kureshi ga wanda ba kureshi ba kureshi ne za ka zaba wala taqid sabr ala sultan muna yi tsaka da dauka hakuri ga shugaba min kureshi da kureshi ma kana duk yanda yake kuma min jawrin azzalimi ne au adalin ko adalci ma aqama salata maskar daina tsaye da sallah min al-jum'a wal ayat saboda kaga inda ake ma shugaba tawaye a guri ɗaya ne amma in dai ba nan ba a nan sassan dama ya ce sassal ƙaura ba di asara wa umurin sun kiruna bayana za ku ga san kai za a yi handama da baba kere za a raba kuɗi a ƙiba ku ya ce amma ku ɗauki haƙuri a kanku abin da yake kanku a san uwa ta'a lalle kam ku ji ku bi wa in zara baka ko da shugaban nan zai dake ka wa kaza maluka ya karɓi dukiyarka saboda in ka mishi tawaye sharrin da zai biyo baya ka bari ya dake ka amshi duke ka yahi sauri in aka mushi bore aka kibar da shi in fauza ta faru to yanzu za a waye gari za a dinga fyaɗe za a dinga kwace za a dinga zubar da jini ina za ka kai ƙara ba wanda za ka kai ma ƙara mai ƙarfi zai murkushe mara ƙarfi za a yi ta guje-guje kuma babban azzalimi zai zo ya yi rinjaye a kan ka gani to sai aka ce ka ɗauki haƙuri afta cuta ɗaya an cinye kuɗi an wawushe kuɗi an sace kuɗi yanzu ɗauki hakuri in ka huto ka ce ban yarda ba kaga za a dake ku za a yi kaza to wulaƙan za a kulle ka ma ɗarme ka in ba sa ba za a mace ta mummuke ma wanda zai zama dalilin mutuwarka to amma kai hakuri ba sai Allah fa ina ma tsasul musa dai inda kaga tsanani sauki zai zo ba a dawwama da talauci kenan min quraishin duk yanda inda ake ma shugaba tawaye inda ake hoto na hoto da shugaba bangare ɗaya ne illa an tsaro kufuran bawahan sai an ga kafirci baro baro ka gane ya ce ma a kamun salata matsar suna tsaye da sallah kenan shugaba ne kun zo masallaci ga shi ne shi ma zuwa ya sallah juma'a ya yi juma'a idi ya yi idi wani bore za ka mushi ka gani in kuma kabirar zunubi ce kai ma kana aikata yadda shi ma ke aikata sata kuɗi zalunci ne ka gani sata kuɗi ya kahurta shi kaza zalunci ne wanda ya kahurta shi to ya ka ɗauki haƙuri kuma akan wannan in ku aka ga kahurcin shi ɓaro ɓaro shugaba sai ya rage hutar daga musulunci gaba daya to shi ma ho inda za a yi hoto na hoto da shi dole sai an yi irtika ba kan da rare shin yanzu duka gabaki ɗaya kowa ya ba da goyon baya makamai suna ɓangaren wanda ba su haɗu da shi ba ɓangaren abin da ya shahi kenan ƙarhi na makami ba ɓangaren shi bai to ya ame wato na hoto kenan kawai ɗan ne za a ame shi ko in tsiraru ne a tare da shi kawai za a murkushe su ba tare da an yi wannan ba to nan sai a kifar da shi amma in hal in aka zo za a yi hoto na hoto da shi tare da bayan ya zama kahuri ku kuma duk gaba ɗaya musulmi ne amma in kuka zo za ku yi hoto na hoto da shi akwai madadi iya ƙarƙashin ƙasa kaza ƙasa kaza za su turo jiragen yaƙi tun da dama ku ba a damu da addinin ku ba a zo a yi tarragargaza ku a karkashe ku a wula a yi kace-kace da ku a ƙara maidowa wani sabon mulkin mallaka kuma a kawo ma wanda ya yi shi tsiya a tsora wanda yake kwata-kwata ma ba ma mutunci a tsora sabani to kaga ku yi haƙuri da shi har Allah ya kawo muku maganin shi shine abin da yake to wannan kenan shine min qurayshin inda ya zama to wannan ana zancen min qurayshin inda al-ikhtiyar ba kamar an samu misali da zabi ga wannan ya hoto ba qurayshi ne wannan ba qurayshi bane ke amma ba qurayshi ne yake sama sai wani wanda ba qurayshi ba ya kwace mulki ko da bawa sai ya kwace mulki inda ya kwace mulkin bai iya zai samun bawa ba to ku ga muku kwato ku mai dama wancan abin shi in kuma da ya kwace mulkin duk ƙarfin soji a hannun shi to ko da ba ƙure shi ne aka kwace ma sai ku yi hakuri shi kenan ku sallama in kwace ne aka yi shi zancen kwace ba a zancen ba ƙure shi guda ma kwace ne wannan kawai ku yi hakuri don saboda kar matsala ta faru rashin aminci ya faru shi kenan da amma inda zaɓi ne to ku zaɓi ba ƙure shi minan juma'i wal ayadi matsar suna sai da juma'a da idi kun san wancan lokacin shugaba shine limami shine limamin idi shine limamin juma'a shine limamin kaza duka gabaki da inda dama aka samu matsala da aka raba daula da addini addini daban daula daban nan ne aka tsari amma yanzu to shugaban shine limamin juma'a shugaban shi yake jan idi shine mai wa'azi shine alkali yo menene matsala kaga ba gono wanda zai kuzo waye zai kitse da sallah shi shine walima kai ga ya san ka kizo sallah ko kai abin nan to amma sai zama an raba tsakanin shi ma kawai dan bi ne ba ruwan shi da addini kawai wannan addini can a duba muku wani ministan ku na addinai shi ma sunan shi na addinai saboda haka da yan bori da kiristoci kiristoci ma sun yi ku cin gaje shi da yahuda yahudawan ko babu su ma sun yi cin gaje shi yan addinin kaza sun yi cin gaje shi tun da sai kirista ya rubuta leman yana buƙatar hili sai ce da kwatin mu tayi matsatsina kenan anguwa kaza sai da an yi muna da gwargwadon ɗalibai kaza sai a yanka mai fankace ta hili can guda dan da shi dama bawon duniya ne ya san hanyoyin da zai bi ya kwaci hakkin shi sai gauga sai ma abin titir kenan kowa ya zo dai dolan ku in ma mi za ku yi in ma ya za ku yi dai gurin mu sai duba guri wanda yake an ba nan bayan zan ce ma da Allah birni a zo a yi igilis in ba daukan magana ba da fitina dan Allah yanzu kamar birni a ce ma kamar birni ya ce ma ba coci yanzu coci nawa ce a birni ka dauki dai misali a birni coci nawa ce a can sai ya leƙa anguwar da gabas da yamma kusa da arewa ko ina dan musulmi ne kamshin kafiri ma kai anguwar ma kafiri bai taba ma zuwa ba kawai sai a zo a yi coci a gurin kaga ai karshen daukan magana dan Allah yanzu kai ka isa ka je guraren da iri-irin waɗannan ne ka je kawai ku ce ma amma ba ku guri ma kai amma sai da maka ma ka isa ma ba ma kashe ka ba ma za ka ma huddo kanka ka gani wal jihadi ma madin ila yawm al-qiyamah kuma jihadi tare da waɗannan shugabannin mazin ila nan ya ce ma jihadi ma mazin ila yawmil qiyama dan ya nuna maka yana da rike dalili na ahlus sunna wal jamaa wanda ya saba ma kawarijawa da rasifa su suna ga za iya jihadi a bayan kungiyoyi da wasu shugabannin kungiyoyi aqida ta ahlus sunna wal jamaa jihadi bai da karshe har kasa ta nabi sai da wani jihadi ana yin shi bayan shugaba inda jihadi yake a samu shugaba da aka ma mubaya'a amma shugaba mu baya a shugaban da aka man baya yanzu ga misali shugaban ƙasa na gabaki ɗaya sai ce ya mai da ƙasar nan daular musulunci sai a mushi mu baya a gaba ɗaya mu ce mun ji mun bi to yanzu ya ce to za mu je mu yaƙi faransa to zuru sai a tashi kuma sai a je sai a yaƙi faransa tare amma kawai zo ne ya zo shi ce maka shi ne shugaba kaza kamashin baya yana laɓa bayan yanar gizo ya ce ka mun mu baya kawai yana cin yanar gizo kai ba kama gan shi ba in ka ji aka kashe ka an kashe ka a fitina kuma ka yi mummunan ƙarshe ka gani alama ce ta mummunan ƙarshe saboda haka ana jiye maka tsoron za ka sha wahala in ba Allah ya gafarta ma mutum ba to su ƴan shi'a su suke jihadi a bayan me waɗannan ƙungiyoyi da kuma kawarijawa su ma a bayan waɗannan ƙungiyoyi kenan wal jihad jihadi kenan ma mazin ila yawmil qiyama tare da su abu ne zartacce har tashi al qiyama ka gare jihadi ne wanda kafirai suka san kana zancen jihadi ma kama kai kamar dai wanzan su su abin da mutane ba su gane ba su ho kafirai a wajen su waye shugaban mujahiduna ba manzala sallallahu ba to su abin da suke kallon ma ki sallallahu alaihi wasallam suna mishi kallon da suke ma kallon waɗannan tsoron masu zalunci sau da haka kai ma yanka zo ka ɗauka dole ka matsayinka na musulmi ka yi itikadi tabbas jihadin nan abu ne tabbatacce har ƙasa ta nade sai dai a bayan shugaban da aka ma mubaya shi yasa mahadi yana bayyana za a yi mubaya kuma za a fita jihadi ranar dole duniya za ta rabu gida biyu duniya za ta rabu gida biyu in ma kana bayan mahadi in ma kana dan da rakwai da ko manzala su sai dawo mutum ba shi ba da za a ce ma manzara su sai dawo ya ce jihadi za a ce to su ba sun tsaye wannan jihadi ka sa ka kawo in mahadi ya bayyana da koyar da su suna bangaren yahuda ai kaga har yau ma da koyar yanzu wannan duwal na larabawa ga baki daya da suka kaga duk abin da suke kallo kawai falistina na daukan magana game su ma kawai su sallama su yarda da abin da yahuda ne suke so kawai masallacin da na kudus dama shi sallah ba ta dame shi ba masallacin da na kudus ko a maika mu kur a yi abin da suke so kawai duniya a zamna a raba biyu a ga kawai yadda za a yana a zamna lahiya a gyara musu ƙasa irin yadda su yahuda suke cewa su bar wannan abin palestin su bari za a raya musu ƙasa za a maida musu ƙasa kamar kaza za a samu musu abubuwan morewa rayuwa wa dole wata su na kama kafaru fa takunu na sawa kuma inda za su ce sun yarda da addini kaza ko addini kaza to da wuta ta mutu shikenan da an kare kuma da billahi lazi sai an sa yahudawa sun maida musu ƙasa ta yi ko ina gurin hutawa kuma sai an biya su diya duk adadin mutanen da aka kashe su yahudawa abinda hitler ya musu har yau ana ba su diya har yau ana ba su diya abinda saboda su ba musulmi bane amma mu kisan kiyashin da ake da kisan gilla kaga kotun dai da suka yi imani da ita ne kotun duniya ta ce abin da yahuda suke an je an zamna a teburi an buga an yi shari'a an ce su ne basu da gaskiya karshen dai suka suka dai kotun duniya dai duk dai ita ce dai karshe dai a duniya ba wani dagutu ba dai kasan da jago to dai can dai aka je aka buga kuma alkalan suka ba da hukuncin cewa palestine suke da gaskiya amma billahi har yau shugabannin da suke karkashin bayan tare turai irin laraban da suke karkashin wannan har yau su ba su yarda ba hukuncin ma har kotun wannan kin tai kawai su ganin su kuma haka wanda ake dauka akwai da za ka ga wasu wanda ake kaiwa a musu horo a can akwai wani soji lokacin mai tsan addini a najeriya da ya je horo aka kai su isra'ila aka musu wannan yana dawowa ya ce ai wannan falastina su ne basu da gaskiya ya zo duk da hotuna sai da yahuda ce yahuda masu san mutane ne su sa abin nan ne ya ce mutanen mu su ne basu da gaskiya ka san taɓin magana kaza kaza kaza duka to kaga kenan wal jarima masin ila miyama mahadi zai bayyana kuma mahadi za a mushi mubaya annabi isa alaihi salam zai bayyana shi ma za a mushi mubaya aqida ta ahlus sunna wal jamaa jihadi har ƙasa ta rade baya yankewa sai dai jihadi ana yin shi bayan wa bayan shugaba ba bayan kenan shugabannin kungiya ba wa salatu fil jamaa shi yasa kenan shugaban kungiya bai da dama ya ce amin mubaya a je ayi jihadi nan gurin fitina ce wa salatu fil jamaa haythu yunada laha wajibun sallar jam'u wajibi ce da idza lam yakul lahu uzrun mani san sallar jam'u shi ma kaga iya daga abin da ya shahi a haka amma me yasa aka kawo saboda akwai masu inkarin wannan kaga daga kawar jawa da akwai masu inkarin wannan ai za ka gadi yawa daga yan tafsina da koyar da su kadai suke inkarin to shi yasa sai ka saboda mas'ala ce akwai masu inkarin hujiya na mi na sunna suna inkarin sallar jam'u sai aka kawo ta anan amma abin da ya shahi salatul jam'u kenan bangaren kenan a hakamu wa tarawih sunna tarawih shi ma sunna ne kaga shi ma me yasa aka tarawih ai kaga da akwai masu cewa ma bid'a ce akwai masu cewa salatul tarawih bid'a ce musamman ma rafida yan shi'a shine zaka ga waɗanda saboda waya wara tattara mutane aka yi kaga suna cewa sayyidina Umar alhali kuma manzala sassan kaga shi horai tare da jama'a shine waɗansu da basu gane ba su ma kaji suna cewa ai sallar tarawih ma bid'a ce to wanda suke fara cewa bid'a ce in shi'a ne Allah kare mu shi yasa malam sai kawo kina a cikin nan gurin wannan duka nakali ne shekul islam ke mana daga maganar Abu Muhammad Abdullah ibn Khatib Abdullah ibn Khatib kenan daga maganganun shi ne a wancan littafin nashi shine Sheikhul Islam ya nakalto maganganun suna da yawa yayi kulasan su ne haka haka gashi nan wanda kuma shi ya rubuta dan karantar da al'umma na lokacin shi aqida ta salafus salih magabata wanda suke na gari abinda muka wadi ya zama daidai Allah ta rama alada Allah gafarta kusakuran mu Allah tabbatar da imani cikin zukatan mu ya gina shi ya kyamatar da mu kafirci da fasikanci Allah ya samu da ƙarshe mai kyau wanda suka rasu daga cikin mu musamman yan uwanmu wanda muka dinga zama da su a masallacin nan da majalisun nan wanda waɗansu sun dinga jan sallah wasu ladanci waɗansu kuma ayyuka na agaji da ganin cewa addinin Allah ya tahi yau kuma gashi suna a cikin ƙasa Allah subhanahu wataala amsa musu kyawawan Allah gafarta musu kusakuran Allah ma bayan su albarka ya kare bayansa daga dukkanin abin ya rabbal alamin Allah kuma ya ba mu cikakken guzarin sarras yanda muka zauna da su a duniya cikin bautar Allah Allah ya hada mu da su gabaki daya a majalisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke cikin damuwa Allah yayi Allah ma rayuwar mu albarka Allah ma neman ilimin mu albarka ubangiji subhanahu wataala ya mana albarka cikin duk abin da ya amsa mu da shi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya kare mu ya kare imanin mu ya kare idanunmu da kunnayenmu daga ganin abubuwan da suke abubuwan ƙi a cikin abin da Allah arzuka samu na iyali da dukiya rabbal alamin kasar mu Allah ya bamu tsaro da tsaron shi ubangiji subhanahu wataala kare mu duk abin da muke jin tsoro da kasan mu da kasashen musulmi Allah subhanahu wataala aminta Allah subhanahu wataala sanya kasashe na musulmi su zama su dauloli ne na musulunci shugabanninmu da shugabanni na kasashe na musulmi Allah subhanahu wataala sanya adalci cikin zukatan Allah fuskantar da su zuwa ga abin da yake maslaha ce na talakawan su ya rabbal alamin da umu musulmi da suke a Falastin da sauran guraren da musulmi suke da rauni suke hali na zalunta Allah subhanahu wa ta'ala kurkutu hakin su Allah nuna abin mamakin mulkin shi ya rabbal alamin Allah ya karya dukkanin masu nuna kiyayya da adawa ga al'umma ta musulmi Allah tsare jinin su mutuncin su ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك من كل خير سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك